الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan rana kamar yadda aka gabatar biyu ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 kuma biyu ga watan 1 miladiya 2025 a wannan katafaren masallaci na juma'a wanda yake karkashin jama'a fi zalati bid'ati wa qamati sunna malumfashi a wannan jaha ta Katsina Allah ya tsara wannan gari kuma ya tsara jihar gabaki daya da kasar mu gabaki daya abinda aka ce ai magana akan sa ruwa da mummunan tasirin ta a cikin al'umma ruwa da mummunan tasirinta a cikin al'umma. Na kasa abin da zan yi magana a kansa zuwa gida biyar. Abu na farko ne ake cewa ruwa. Abu na biyu, dalilan da suke jawo ruwa da kuma nau'ukan ruwa. Abu na uku, yadda shari'ar musulunci ta zargi ruwa da kuma maruwata abu na hudu tasiri mummuna da ruwa take da shi a cikin al'umma sai abu na biyar shawarwari waɗanda suka kunshi yaya za a yi a matakin ɗaiɗaikunmu da matakinmu na gabaki ɗaya mu zama mun kubuta daga wannan mummunar ɗabi'a ta ruwa Allah shi taimake mu malamai na ɗabi'a na kyawawan ɗabi'u da yawa sun faɗi mai ake cewa ruwa sun ba ta ma'anoni da yawa misali aljahis a littafinsa tahdibul akhlaq ya ce abinda ake cewa ruwa man'ul mustarfidi ma'al ƙudirati ala rifdihi mutumin da ya kasance ya cancanta ya bada amma ya ƙi badawa jurjani yake cewa alman'u min mali nafsihi abinda ake cewa ruwa shine mutum ya ƙi badawa daga dukiyar kansa a wani wajen yace tarkul isari inda alhaja mutum ya ƙi fifita waninsa a lokacin bukata ya gane wancan yana da bukata shi bayi da bukata amma ya ƙi bashi abin hannunsa alminawi a cikin littafinsa a tauƙif ala muhimmatin ta'arif ya ce abinda ake cewa rowa imsakul muqtanayati amma la yahillu hafsuha anhu sai ce wa zidduhul jud mutum ya riƙe ababen da ya mallaka ya ƙi ba da su a inda ya cancanta ya ba da alhali bai halasta ya taskance wannan abin a hannunsa ya ƙi badawa ba kishiyar ita kuma rowa aljud kyauta ke ne al'imamu ibn hajar a cikin fatul bari ya ce abinda ake cewa rowa man'u ma yutlabu mimma yuqtana mutum ya ƙi ba da abin da ake nema a cikin abin da shi ya mallaka al'imamun ƙuntubi mai tafsiri ya ce abin da ake cewa rowa man'ul insanil haƙƙal wajiba alaihi mutum ya hana ya ƙi ba da haƙƙin da aka ɗora masa ya bada ibn rajab alhambali a cikin littafinsa zammul mali wal jahi ya ce abin da ake cewa rowa imsakul insani ma fi yadi mutum ya rike abin da ke hannunsa ya kibadawa kun ga dai duk kusan ma'anar su daya to akwai wata kalma da suke tafiya tare da albukhul ruwa wadda ake ce mata ashuh wadda alqur'ani ya ambace ta wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun to sai zai bambanta mana tsakanin su sai ya ce in an ce ashuhu mutum ya zama yana da bala'in mayantakar san dukiya wannan bala'in mayantakan na san dukiya shi ke haifar masa da ruwa sai mutum ya zama shahih sannan zai zama bahi sau da ka ashuhu na saman albuhul الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى يتي حديث يا تبتا دقاء سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كما يدى الإمام النسائي يفتد شيء أتشن المجتبى يتي لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم أبدا معك صلى الله عليه وسلم يكي تيوى دسأنا ننسان دوكيه wadda ke haifar da ruwa da imani ba sa haduwa a cikin zuciyar musulmi kwara daya in akwai ɗaya to ba za a samu ɗayan ba musulmi baya zama shahih baya zama mayan dukiya ya zama ta kowace hanya shi so yake mallaki dukiya kuma in ya mallake ta ya ɓoye ta ya riƙe ta ya ƙi ba da ita inda ya cancanta ya ba da ta wannan maganganun da malamai suka yi akan me ake nufi da ruwa a takaice ruwa mutum ya rike dukiyar da Allah ya bashi aro domin duk dukiya aro Allah ya ba mutum kamar yadda Allah ya ce wa anfiqu mimma ja'alakum musakhlafina fihi ku bada daga cikin abinda Allah subhanahu wata'ala ya sa ku zama masu kula da su shine istikhlafi Allah ya ba ku ruku Allah cewa kaman Allah ya ce riƙe mini duk wanda na turo na ce ka bashi to ka bashi to sai mutum ya ƙi badawa wannan shi ake cewa ruwa abu na biyu shine ne ke jawo ruwa ababen da ke jawo ruwa suna da yawa na farko su uzanni billah yi wa Allah mummunan zato tunanin cewa idan mutum ya bada Allah ba zai sake bashi ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore mana wannan cewa ma naqasat sadaqatun min mali babu wata badawa babu wata kyauta babu wata sadakar da mutum zai ta tauye masa dukiyarsa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa وفيه ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا باب ونيني دزاء وعيقري أتكنسا فاتي إلا وملكان ينزلان فيه فاتي وسملائكو قدابي سنة سوكاء وننجنب وننجنب ɗaya yana addu'a yana cewa ya Allah duk wanda yake badawa ka bashi mafafi sannan ɗaya yana cewa ya Allah duk wanda ya riƙe ya ƙibadawa to ka ba shi talafan ka ba shi asara alkhalaf makwafi attalaf ka sa shi ya asara wannan sababi na farko kenan da yawan waɗanda suke rowa abinda yake jawo musu rowarsu shine munana wa Allah zato munana wa Allah subhanahu wa ta'ala zato, tunanin cewa ba Allah ke badawa ba. Abu na biyu shi ne mantawa da falalar Allah subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa mutum ɗin. Allah maɗaukakin sarki shi ya maka falala ya baka. To, don me kuma za ka yi ruwa da falalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa, ومنهم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون daga cikin munafikai akwai waɗanda suke wa Allah alƙawari cewa in Allah madaukakin sarki ya basu daga falalarsa suka rantse wa Allah suka ce wallahi lanasaddaqanna wallahi zamu rika badawa zamu yi sadaka wala nakunanna min as-salihin kuma zamu zama cikin mutanen kirki masu kyauta masu badawa amma ƙarshe falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi lokacin da Allah ya basu daga falalarsa bakhilu bihi sai suka yi ruwa da wannan abin da Allah ya basu wa tawallawhum mu'ridun kuma suka juya baya suka juya wa Allah baya suka juya wa talakawan Allah baya suka ki basu wannan abu na biyu kenan abu na uku shine tsoron talauci daga cin abin da ke jawo mutane rowa akwai tsoron talauci yana ganin idan ya bada to shikenan shi nan gaba zai shiga talauci sababi na hudu shine zatan ko da bai yi talaucin ba to abin da ke hannunsa zai tawaya gani yake idan yana da naira ɗari ya ɗauka goma ya bada a cikin ɗari ɗin nan kashi kashi kashi kashi kashi goma a cikin ɗari to yana ganin cewa za ta dawo ta zama casa'in sababi na biyar shine rashin fata daga Allah maɗaukakin sarki bai da fata a wajen Allah maɗaukakin sarki duk mutumin da yake fata a wajen Allah subhanahu wata'ala to ba zai zama yana ruwa ba sababi na shida rashin tsara mutunci domin ruwa zubarwa da mutum mutunci take yi an tambayi al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala aka game da ruwa yace abinda ake cewa ruwa rowa cikin abin da take ma mutum tana jawo mutum ya riƙa ganin cewa abin da ya bada asara ne sannan kuma yana ganin abin da ya riƙe shi ne zai ƙara masa daraja kaga mutumin da bai san mutuncin kansa ba ke sannan sababi na bakwai da ke jawo rowa shine tunanin barwa magada yana tunanin idan ya riƙa ɗauka yana badawa aka ce waƙafi aka ce sadaka aka ce rika kyauta yana ganin kamar ba zai bawa ma magadansa wani abu ba kamar yadda manzo Allah sama yake siffanta yake cewa alwaladu mabhalatu yace 'ya'ya suna sa mutum ya zama mai ruwa in an ce ya bada sai ya kalle su sai ce to me zai ban musu sannan kuma ai manzo Allah ta sama ya faɗa yace ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi waye a cikinku ya fi son dukiyar magajinsa fiye da tashi suka ce babu wani daga cikin mufaci ya fi son dukiyar sa fiye da ta magajinsa sai ma'aiki sallar sama ya musu fassara ya ce dukiyar da mutum ya bada ita ce tashi dukiyar da kuma mutum ya aje ta to ita ce ta magadansa suna faɗi a karin magana suna cewa bashir malal bakhili bi hadithin aw warithin shi duk mutumin da ya taskance dukiyarsa ya ruwa to kayi wa wannan dukiyar tashi bishara cewa akwai bala'in da zai afka mata ko kuma magada su ci hadith aw warith sababi na takwas shine tsammanin idan ya rike ya kibadawa to ya sawo wa kansa wani insurance na rayuwar shi yana ganin ba zai taba shiga cikin damuwa ba tunda kullum cikin dukiya yake aka ce wa wani mutumi marowaci ne me yasa ka aje dukiyarka baka yin sadaka baka badawa sai ce wallahi na aje ne saboda tsoron kada musiba ta afka mini bani da abin da zan yi zan magance wannan musiba sai aka ce masa ai faqad nazalat bika sai a cikin musiba kake ai wa ayyuna ibatin ashaddu min al-bukhli sai wace musiba ce ta furowa musiba yanzu har kai kana tsammanin wata musiba ta afka maka ka magance ta da dukiyarka bayan wacce kake ciki ai wannan da kake ciki ita ce musiba asali sababi na tara shine karancin tausayi a zuciya idan Allah ya cire tausayi a cikin zuciyar mutum to sai ya zama marowaci gashi yana kallon wanda ya cancanta ya ba amma ba zai bada ba zai yi ba an bani labari ingantacce wani daga cikin shugabanni na addini suka tafi gidan wani mai dukiya sakamakon wata yarinya da ta musulunta ta samu wanda zai aure ta ana son a mata kayan ɗaki a mata aure da aka je wajen shi aka gabatar masa aka faɗi buƙatu gashi gashi sai ya ce wa wannan shugaban na addini to malam sai dai ku taya mu da addu'a dan yadda kuke son mubadan nan mu kuma haka muke son kan mubada ai mishi addu'a ya bada domin yadda ake son ya bada to haka shi kuma yake son kai ya bada to ƙarshe dai a takaice bai iya yin komai ba tunda ya riga ya faɗi wannan magana kuma an faɗa masa cewa yarinya ce wadda ta musulunta kuma ya san ba ƙarya ba duk mutanen da suka je wajen shi din nan ya san matsayinsu su dai ba su taɓa zuwa da buƙatar su wajen shi ba ba su taɓa cewa ya musu kaza ba amma ga buƙatar da ake da ita addini za ka wa aiki amma ka sai daga ciki akwai alhirsu shadidu alal ma'al shine ashuhu ɗin can da muka ambata daga ciki akwai talabul mali min al-haram asalin dukiyar dama ta haramce shekul islam taimiyya a cikin majmu'ul fatawa yana da wata magana mai ban tsoro yake cewa duk dukiyar da ba ta halal ba ba a aikin Allah da ita yace ah wani zai ce to ai muna ganin wasu su nemi kudin haram sai a ce ai su kaza su suna kaza sai yace ba dan Allah suke ba kaga ba Allah suka wa ba kenan to daga cin abin da ke jawo rowa neman dukiya ba ta hanyar halal ba in mutum ya nemi dukiyarsa ya tara ta ba don halal ba to baya iya badawa a babin sadaka baya iya badawa a babin kyauta Allah shi kyauta a ƙarƙashin wannan nau'ukan rowa akwai wasu nau'uka na rowa ga su wasu guda shida na farko shine rowa ga addini kuma rowa ta addinin nan a cikin ababen da suke wajibai ko kuma ababen da suke mustahabbai ina misalin rowa a cikin wajibai rowa ta zakka zakkar dukiyar mutum wadda wajiba ce tana cikin rukunan musulunci guda biyar shi mutum ya zama yana rowa wallabi ne ya kani zunar zahaba wal fiddata wala yunfiquna hafi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim يوم يهمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون أنا مغانا ني أكن زكاة واجبي masu taskance zinariya da azurfa ba sa ba da ta don Allah haƙƙin Allah haƙƙin talakawan Allah to ka musu bishara da azaba wacce take mai raɗaɗi ranar da za a zo a riƙa ƙona su da wannan zinariyar da azurfa a riƙa ƙona goshinsu da ita a riƙa ƙona sassan jikinsu sai a riƙa ce musu wannan shine abin da kuka taskance ku ɗanɗan abin da kuka kasance kuna taskancewa to nau'in ruwa na farko ke yin ruwa ga ruwa ta addini abinda aka dora mutum na wajibi ya fitar haƙƙin Allah ne an ba da labarin wani mutumi yana da abokanai da yawa yana da abokanansa ɗan ƙasarmu ne nan Najeriya amma ya rayu a turai a turai yake rayuwa Allah ba shi dukiya ma duduwa mai yawa rannan abokanan shi suka haɗu sai ana fira sai aka ce wani fa bai zakka ma'ana baya zakka shikenan aka ce to yaushe ake tsammanin zai zo hutu sai aka ce ga abokin shi wannan wani yafi kusanci da shi shi yake waya da shi ya kira shi ya kira shi sai ce a ai ya kusan zuwa ma zai zo hutu ce to dama muna da son mu dan wani mitin ne da kai wannan lokacin zuwan nashi yayi ya taho daga turai ya zo yana zuwa suka haɗu abokanai aka yi raha abubuwan wasanni aka tuno abubuwan da aka yi na yarinta shi kenan to shi ne sai aka gabatar masa da wannan bukatar da ake da ita cewa gashi sai ce shi bai san zakka ba shi bai san me ake cewa zakka ba ya ake yin ta aka yi mai bayani kaza kaza kaza kaza kaza kaza ce to shikenan to bayan nan sai lissafi a irin ka'ida abin da shari'a ta ce a yi aka ba yi lissafi ya tattata duk dukiyar sai lissafi shi ne kawai sai ya tara abokanan ya suka sake zama sai ce ga miliyan ɗari biyu shi ba zai iya zakar da suka ce a bari ya ɗauki ɗaya bisa arba'in a cikin dukiyar sai ya bada to wallahi ba zai iya ba amma dai ga miliyan ɗari biyu a je a san abin da za a yi da ita ga miliyan ɗari biyu fa wannan an ba ni wannan labarin ya fi shekara goma sha biyar to ka miliyan ɗari biyu a wancan lokacin to kun ga wannan kenan rowa a abin da ya shafi abin da addini ya kaman auka waƙafi wanda da yawan mutane ma ba su san shi ba ya ɗau dukiyarsa ya bada domin yi wa kansa shirin lahira baya nan sadaka jariya a ci gaba da cin gajiyar wannan abin shi kuma yana cin amfanin lada wannan ruwa ta farko ce na ruwa ta biyu akwai ruwa a kan kai mutum ya zama kan shi ma yana wa ruwa wanda manzalla ta sama ya faɗi cewa Allah yana so idan ya yi wa bawansa ni'ima a ga alamar ni'imar a tare da shi to kan kan shi ma bai ci ba nau'i na biyu kenan nau'i na uku shine rowa da kin badawa ga baki daya ba ta addinin ba ƴan uwa babu kowa shi ba zai bada ba in waɗanda ake ce musu masu kuɗin lukudi masu kuɗin lukudi ba zai bada addini ba ba zai bada a rayuwar mutane ba nau'i na hudu shine rowa ta hanyar bada kadan kadan din da ba zai yi amfani ba wanda Allah ya ce afara aital ladhi tawalla wa ata qalilan wa aqda shin kana nan kana ganin afara aital ladhi tawalla shin baka ga wannan da ya juya wa Allah baya ba wa ata qalilan ya zama yana bada dan kadan in an nema sai ya bada dan kadan ba zai bada abin da zai amfana ba wa akda ƙarshe ma sai ya koma mataki na uku sai dai na bada kwata-kwata al-imam at-tabari a cikin tafsirin sa ya kawo yake cewa afara'aita allazi a'rada 'anil imani billahi shin baka ga wanda ya juya baya yake imani da Allah ba wa a'rada anhu yace ba ruwansa da Allah wa an dinihi yace ba ruwan shi da addinin Allah wa ta sahibahu qalilan min malihi in ya tashi zai ba wani dukiya sai ya bada ƴar kaɗan sun mamana a hufalam yau tsaye daga baya ma ya daina badawa fa bakhila alaihi ya masa ruwa bayan ya kawo wannan tafsirin ya kawo sanadinsa zuwa ga mujahid da ibnu abbas da ibnu tawus da qatada da abdahaq dukkanin su haka suka fassara mutum a nemi abin da ya cancanta ya bada yana da abin da zai bada amma sai ya maka kakka dawo gobe kyautar kakka dawo gobe miƙawar kakka dawo gobe na kashe bakinka sai mutum ya zo maka misali ya zo masa da buƙatu ya ce yana buƙatar a bashi buƙatarsa ta dubu ashirin sai ya ɗauko naira ɗari biyar ya bashi ka ga wa a ƙaƙali da nu'akda ya ba da yau gobe kakka dawo kuma zai ba da labari aina masa wannan yana da haɗari sannan nau'i na biyar shine albukhlu ala alqarib min ahlin wa walidain wa aqarib wa jiran mutum ya zama dangin shi na kusa ba zai taimake su ba ba zai ba su ba makwabta ba za su ji ba wanda bahaushe yake cewa inwa giginya amma zai iya tafiya can wata yar bariki ya mata abin da ya ga dama amma dangin shi na kusa ba za su ci alkhairinsa ba na ƙarshe shine na kusa da ƙarshe shine al-bukhlu 'ala an-nasi kullihim ruwa ga mutane gabaki ɗaya na ƙarshe kuma shine wanda wasu daga cikin waɗanda suke masu duki shine duk abin da ya shafi addini ba za su ba da dukiyarsu ba amma abin da ya shafi duniyanci abin da ya shafi kai gudanar da duniya zaka same su sai a ce dukiyarsu suna bada ta wajen kaza in taro ake ba na addini ba za su bada dukiyarsu amma in taro ne na addini to ba za ka ji su ba saboda suna hudda da wasu turawa waɗanda suna jin tsoron waɗannan turawan su fahimci cewa kamar su in kishin addini ne sau da ka duk abin da yake na addini muna da irinsu a ƙasar nan tamu ba za ka taɓa jin sunansu a cikin harkar addini ba amma harkar duniya ce to za su bada in wani abu ya faru na taimakon kaza za su yi amma ba za su ba addini ba dukiyarsu addini baya ci to Allah shi kyauta abu na gaba shine yadda shari'a ta zargi ruwa ta muzanta ruwa maruwata ma shari'a ta muzanta su abu na farko shine ita kanta ita rowa sharri ne ga mai yinta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khayran lahum sai ce bal huwa sharrun lahum kada waɗanda suke zatan kada waɗanda suke ruwa daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya ba su zaci cewa wannan ruwa da suke alkhairi ce wallahi sharri kansa abin zai dawo kansa sharrin zai dawo abu na biyu a ƙarƙashin wannan shine ƙarshe za a nannaɗe su da ruwar da suka yi abinda suka tattara suka taskance ɗin nan to shi za a nannaɗe su da shi a ɗora musu a kai ƙarshen ayar sayu tsawwaku na ma bakhilu bihi yau malƙiyama za a naɗa musu abin da suka yi ruwa duk girman dukiyar mutum ranar gobe alƙiyama in ya taskance ta ya ƙi yin abin da ya cancanta da ita to za a nannaɗa masa ita a ɗora masa a wuyansa a ce ya ɗauki kayan shi a filin tashin alkiyama sai yi tsawwakuna ma ba khilu bihi yau malkiyama bala'in ruwa na uku da aka zarge ta da shi shi ne sakamakon ruwa zai dawo wa mai shi kamar yadda Allah ta'ala ce ha antu ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal ومن يبخل سيتي فإنما يبخل عن نفسه ga kunan ku ne nan ana kiran ku litunfiqu fi sabilillah domin ku bada akan hanyar Allah domin addinin Allah ya daukaka fa minkum man yabkhal amma a cikin ku akwai masu ruwa sai Allah ya ce man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi duk wanda yake ruwa to kansa yawa domin wallahu al-ghani wa antum al-fuqara Allah in kun yi ba shi kuka wawa ba kanku kuka wawa shi mawadaci ne ku ne mabukata na uku rowa na ɗaya daga cikin manya-manyan sufofin munafakai siffa ce ta munafakai a fili balo-balo kamar yadda Allah can a waɗancan ayoyin ومنهم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما, عهدوا ما, ما, ما, ما وعدوه وبما كانوا يفسقون هذا سيتي فعاقبهم نفاقا في قلوبهم wannan rowar sai Allah ya biyan musu da munafinci bayan yinta munafinci ya bi bayan rowa sai da aka yi rowa rowa sai ta sa mutum ya zama munafiki sai ta zama sifa ce bayyananniya ta masu yin munafurci sannan rowa saba alkawari ne da Allah ga shi ƙarar Allah maɗaukakin sarki ya ce bima akhlafullaha ma wa'aduhu saboda saba saboda saba alkawarin da suka yi wa Allah subhanahu ta'ala sun dauki alkawari cewa in Allah ya ba su dukiya za su yi abin arziki kuma Allah ya ba su kuma da yawa za ka ga mutanen da suke son dukiya suna da irin wannan tunanin ba dukiya ba har da matsayi mutum zai ce maka yana son kaza in Allah ya mushi kaza yana son ya rika kaza yanzu a ta karatun boko da ake yi da yawa ai in ka samu mutum sai ce maka yana son ya yaro sai ce maka yana son ya boko in ka ce masa me manufar ka tai ce in ye zai wa al'umma hidima da yayi ya kai wani mataki shi kenan sai ya riƙa gujewa mutane kaga ruwa ce wannan daga ciki lallai ruwa tana sanya ayyukan alkhairi su zama masu wahala ga mutum idan mutum ya zama maruwaci turo wannan sai ta masa tasirin da sauran ayyuka ma na alkhairi ko da ba dukiya za a yi ba zai iya yi daga ciki ba zai iya zuwa masallaci ya haɗa sahu da mutane ba saboda yana tsammanin da ya zo wasu za su ce da Allah ya mana kaza ba zai yi dai gansu dangin shi sada zumunta alal aƙalli ya je ya gaishe su ba zai iya ba saboda yana gudun da ya je za a tsammani cewa ya ba da wani abu ko kuma ya kawo wani abu shi kuma ya riga ya jarrabi kansa da wannan bala'in na ruwa ba zai iya badawa ba Allah ta'ala yake cewa wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna sai yace fasanu yassiruhu lil usra amma man bakhila wastaghna amma wanda yayi ruwa wastaghna yaga cewa shi yanzu ya wadata bai da bukata wajen kowa saboda shi ma kada wani ya bukaci wani abu a wajensa wa kadzdzaba bil husna kuma ya ƙaryata aljanna cewa ba aljanna aikinsa yana nuna cewa a duniya kawai za a ci a face a lahira ba aljanna sai Allah ce fasanu yassiruhu lil usra to da sannu zamu sauƙaƙa masa ayyukan wahala ya rika jin wahala wajen yin aikin addini zamu sauƙaƙa masa wahala wahala za ta zama masa mai sauƙi a zuciyarsa ya rika jin wahalar yin aikin alkhairi ruwa ta ja masa wannan daga cikin yadda shari'a ta zargi rowa na bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita addu'a ya tsare shi daga Allah ya tsare shi daga ruwa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udhu bika min dhal'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal manzon sama yana yawaita wannan addu'a ya Allah ka tsare ni daga ruwa kuma ka tsare ni daga ragwantaka ragwantaka ruwa da jikinka ka yi abin da ya cancanta ka yi bukul rowa da dukiyarka sai manzo sama ya haɗa mutum ya ƙi ba da mutum adamu bazlil mal wa adamu bazlin nafsi ko albada su ne aka haɗa su guda biyu albukulu da aljihun manzo sama yana yawaita addu'a Allah ya tsare shi daga waɗannan na takwas lallai ita rowa tana cikin mafi girman cututtukan zuciya sagiduna abubakar radiyallahu anhu yace ayyu da'in adwa min al-bukhl wani ciwo ne yafi rowa ciwo duk cututtukan zuciya to wani ciwon ne yafi rowa ciwo shaykhul islam taymiya yace faja'al al-bukhl min a'zami al-amrad sagiduna abubakar radiyallahu anhu ya sanya rowa tana ɗaya daga cikin mafi girman ciwon da za a jarrabu mutum da shi a cikin cututtukan zuciya. Na tara tana ɗaya daga cita ta fi tsanani fiye da gara gara wani ya zage ka ka bashi ka guji zagi kai da a ce kai maruwaci wasu mutane sun taɓa akman zalasa sama ya raba ya raba ya raba ya raba ganima sai ya ba wasu mutane lokacin da suka zo suka ce manzo sama ya ba su da yasassun maganganu suka yi manzo Allah su salama sayyidina Umar ya ce waɗannan mutanen bai cancanta ka ba su ba ya ma'aikin Allah sai manzo sama ya ce sun bani zabi biyu ne innahum khayyaruni in yas'aluni bil fuhsh bil fuhsh aw yubakhiluni sai ya ce falastu bi bakhil ya ce abu biyu suka sa ko dai su zazzage ni a neman da suka yi da maganganu masu zafi suka min in ko ban ba su ba su ce ni maruwaci ne to na zaɓa kar su ce min maruwaci gara su faɗi mummunan magana da su ce ni maruwaci ne saboda ka shi yasa na ɗauka na ba su ni ba maruwaci ba ne sifar ruwa na cikin sifar da manzon sama ya kyamata al-imamu nawawi yayi bayani akan wannan shekul islam taymiya shi ma yayi bayani akan wannan hadisin rowa da yawan malamai sun sa ta a cikin manya-manyan zunubai shekul islam taimiyya a cikin majmu'ul fatawa yake cewa lallai rowa na cikin manya-manyan zunubai ya kafa hujja da aya ta ɗaya ta cikin waccan ta ali imran wala ya saban na lalini ya bukhalu na bima a tahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sannan ya kafa hujja da ayar suratu bara'a wallazina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddata yace lalle ruwa na cikin manya-manyan zunubai sannan ruwa na ɗaya daga cikin sufofin da ake kin su tun kafin musulunci ya zo balarabe ya tsani a ce mutum maruwaci ne shi a cikin siffar da balarabe zai muzanta mutum da shi ya ce masa maruwaci kamar yadda siffar kyauta da badawa ita kuma ta zama siffa a bar yabo a wajen larabawa daga cikin zargin da shari'a ta yi wa rowa rowa ta kasance ƙawar ƙarya ƙawar ƙarya manzo Allah sallama a hadisi da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisin Jubair ibn Mut'im hmm? manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an fita wani yaƙi shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ya je wajen wani waje mai ƙaya sai ƙaya sai ta riƙe masa riga haka sai ya ja ya fincike sai ya cire to bayan nan sai manzo sama yi wata magana sai ce law kana li adadu hadhihi al-idahi na'aman laqasamtuhu bainakum yace kun ga waɗannan bishiyoyin na ƙayan nan wallahi da Allah zai ban adadin su na dabbobi to da sai na raba waɗannan dabbobin ga baki ɗaya gare ku ثم لا تجدوني بخيلا wala كذوبا wala jabana sannan ba za ku taba samu na na zaman muku maruwaci ko makaryaci ko rago ba manzon sama ya hada ƙarya da ne da ruwa daga cikin munin ruwa tana ɗaya daga cikin mafi munin ɗabi'un da manzon sama ya tsana gashi can a wancan hadisin summa la tajiduni bakhilan wala kazuban wala jabana man sama ya tsani ruwa sannan gashi can a wancan hadisin ɗaya da muka faɗa shi ma ya fifita wani ya zo ya faɗa masa magana akan a ce maruwaci ne shi to sai gaba ta gaba ita ce ababen da ruwa ke haifarwa a cikin al'umma daga cikin munanan sakamako da ruwa take haifarwa takan kawo gaba takan yanke alaka a tsakanin mutane sannan ta janye soyayya da ƙauna daga cikin zukatan mutane duk wani maruwaci zaka ga ana kinsa babu wani maruwaci da mutane ke son shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin hudu ba hadisin al'imamu abu dawud da sanadi sahihi manzo su ne ce iyakun washuha ka ku da san dukiya da yawa fa inna ma halaka man kana qablakum bishuhi waɗanda suke kafin ku sun halaka ne saboda tsananin san dukiya amarahum bil bukhli fa bakhilu wannan tsananin son dukiya ya umarce su da su zama marowata sai suka zama marowata wa amarahum bil qati'ati fa qata'u sannan kuma wannan ruwar ta umarce su da yanke zumunta da yanke alaƙoƙin ƴan uwantaka sai suka aikata haka wa amarahum bil fujuri fa fajaru sannan kuma ruwa ta ta umarce su da yin fajirci aikata saban Allah sai suka yi ta sabo wannan kuma yana cin abin da dama ruwa ke haifarwa annahu yusabbibul fujura kenan ruwa in mutum ya zama maruwaci to kuma zaka ganshi Allah ya jarrabe shi da wata ɗabi'a kuma mummuna ta fasikanci zai ki badawa zaka samu mutum maruwaci a cikin iyalansa iyalansa baya iya musu komai amma yana da wata ‘yar bariki da ya kama ɗaki ko ya sai mata gida yake mata komai, ta ba shi ya ba ta ta zagai, ta rena, iyalan shi kuma ya ƙi ya ba su, kuma duk da haka suna masa biyayya saboda jarabawa daga Allah. Haka na faruwa da yawa. Daga cin abin da ruwa take haifarwa a cin al'umma tana haifar da raɗaɗin rayuwa. Haifar da raɗaɗin rayuwa. shi kan shi marowacin cikin raɗaɗin zuciya yake ba yi da kwanciyar hankali sannan kuma yana sanya yana kallon al'umma na cikin raɗaɗi ba zai yi musu abin da ya cancanta ya musu ba ba lafiya al'umma ba lafiya ya ga mara lafiyan amma ba zai iya ba da gudunmuwa ba masallaci na buƙatar taimako ba zai iya ba ana da marayu ba zai iya yin komai ba ana da zawara wanda ake son a aurar da su ba zai iya komai ba ba zai iya ba da komai ba shi cikin raɗaɗi sannan kuma ya ba al'umma a cikin raɗaɗi malamin qayyim a cikin bada'ul fawaid yana da maganganu masu kyau da yayi akan a ƙarƙashin sharhin wancan addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan har zuwa wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhl abu na hudu shine ruwa na hana addini ya ci gaba kuma rayuwar mutane ta ci gaba duk inda yanzu na masallacin ba da ruwa aka gina shi ba da badawa aka gina shi in waɗanda suka cancanta su bada ba su bada ba ba za a gina wannan masallacin katafare ba za a yi ba duk abin da kaga ya tabbata na alkhairi a cikin al'umma aka gina shi ko aka yi shi ko aka samar da shi to badawa ce ta jawo kyauta ce ta jawo sadaka ce ta jawo ba ruwa ba ruwa mai da al'umma baya take al'ummatanmu wannan ba laifi mu buga misali kafiri ne amma mai kyauta kwanan nan tsohon shugaban ƙasa amerika ya mutu jimmy carter jimmy carter yana da foundation babba irin mutanen nan ne waɗanda suke da tausayi irin na kafirai dukiyarsu su ɗauka su ta ba da ita wanda manzon ya ce Allah yana saka musu saka musu shine Allah ya ta ɗaga sunansu a duniya yau ga sha mun faɗe shi a masallaci ma jini kata a masallaci Allah shi kyauta wata rana a masallacin juma'a kawai aka faɗi sunan wani mutum yana gina makarantu a nan Najeriya mu aka faɗi sunan makarantar shi sai gashi an faɗi sunan shi bayan an gama hudubar juma'a cewa an fara raba fam ɗin makarantar tashi kyauta ta jawo wannan da bai ba za a ambace shi a cikin masallaci ba to ire-iren waɗannan mutanen za ka je ka tarar da irin abubuwan da suke na gina mutane da gudunmuwar da suke bada da ababen da aka giggina za ka ga ci gaba a tare da su in ka tafi ƙasashen larabawa za ka ga irin waɗannan abubuwan na alkhairi yanzu mutum ya je saudi arabia abubuwan rajihi guda nawa za ka gani wanda mutum ɗaya ne ya yi wannan da dukiyarsa suleimanun rajihi ya ɗauki dukiyarsa ya ba da ita littafai kawai da aka buga da ɗalibai da aka ɗauki nauyinsu tun daga digiri har phd ba a san iyakarsu ba a tura su kasashen waje wasu su je su karanto kere-kere injiniyanci wasu je su karanta likitanci banda kuma bincike da ake na addini da fito da littafan da suke ba a taba buga su ba a yi musu bugun da zaka zo in kai ɗalibin ilimi ne ko malami mai nazari ka ji kamar suna karanta maka kansu saboda kyan bugu kuma wasu ma kyauta ake rabawa ruwa ta jawo wannan kyauta ce ta jawo wannan sau da duk al'ummar da maruwata suka yawa a cikinta wannan al'umma ce da ba za ta taɓa ci gaba ba ba za ta taɓa ci gaba ba wasu daga cikin makwabtanmu na ƙasan nan za ka ga mutum zai zo a ce ya cika shekara saba'in a duniya suna abubuwansu na irin taimin nan na biki bikin mutum bazdansa ya zagayo shekarun shi saba'in ko shekarun shi tamanin ana lissafa yaran da ya ɗauki nauyinsu suka zama wani abu a duniya sun kai ɗari bakwai makwabtanmu nan nan kusa-kusa abin kunya. Ruwa ce ta jawo wannan? Kyauta ce ta jawo, badawa ce ta jawo, amma ruwa mai da al'umma baya take Ruwa so nawa ta sa kirkiri ana kallon dama ta zo mutane ba za a yi ba, ba zai yi yiwuwa ba. Na san yaron da aka taɓa samu ya taɓa samun admission a wata makaranta mai kyau. amma kuɗin registration ya gagara ana kallo aka rasa wannan adamar wane da wane ake ba admission a irin waɗannan makarantun amma wanda zai ɗauki nauyinsu ya masa rijista aka gaza samu saboda ruwa kirikiri ana kallon wannan damar ta kubuce a hannunmu kaga ruwa ne take jawowa ci baya take jawo al'umma addini ya ci baya rayuwar mutane ta ci baya ba abinda za a gani na alherin akwai ruwa a cikin mutane daga cikin abin da ruwa take haifar wa mutane tana haifar musu hatta damammaki da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada na ƙwaƙwale to ba za a ci gajiyarsu ba domin ruwa tana da wani dafi in aka yi mutum ruwa yanzu wancan yaran da na buga misali da shi wanda ya samu admission ka ɗauka cewa ta wata hanyar sai ya je ko ya wahalarsa ko ya buga-buga ya je ya nemi abin da ya yi to an sa masa wani dafi an sa masa wani kurji a zuciya wanda in ba Allah ya tsare shi bai zama mutumin kirki shi ma abin da aka mai zai ce zai rama zai zo yana cewa shi ba wanda ya kula da shi saboda haka shi ma ba ruwan shi da kowa kaga ruwa ta haifar da ruwa sannan kuma ruwa ta sake haifar da ruwa shike to wannan sharrin ruwa ne a cikin al'umma daga cikin abin da ruwa take haifarwa a cikin al'umma tana haifar da hasada wanda aka yi wa ruwa to daga nan kuma zai rika jin haushin wanda ya mushi ruwa ya rika fatan ina ma dukiyar marwacin tawatsi haka ta haka tana faruwa shi yasa malaman ɗabi'u suke cewa daga cikin ababen da suke jawo suke suke sauƙaƙa abin nan damuwar da talakawa suke da ita da tsakaninsu da mawadata shine kyautar mawadata kariki shi ya haka kenan mawadacin da ke son ya siya mutane to ba su ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum in ja al-busti fa qala masta'bada al-ihsanu insana shi ka ba mutane ka kyautata musu ka bada zaka mai da su bayinka al-insan asirul ihsan mutum kullum fursunan yakin kyautatawa ne in ka kyautata masa sai ka juya shi yadda ka ga dama sono ake ba da labarin 'yan fashi sun shiga gidan mai dukiya sun zo suna shirin su kashe shi ma ne ko seme shi kenan sai su ji sai a ce ai ya faɗi sunan zai ce kai ne alhaji wane ai muna jin alherin da kake daga yau ba wanda zai sake shiga gidan kai maka sata mu za mu rika baka kariya a gefe guda na sha ba da wannan labarin labari ne mai darasi wani birkila ne yake ban labarin wani birkila irin masu aikin gini yake min mukarana wasu injiniyoyinsu guda biyu sai yake ban labarin ɗaya daga cikinsu mai alkhairi ɗaya kuma kishi ya haka mai alkhairin ya samu matsala yana da jiki sosai yana da ƙiba kawai ana aiki kawai faɗa rami ya ce wallah malam haka muka haɗu dukkaninmu muka fito da shi muka tafi da shi gefe guda muka yi ta kula da shi shi ne zai ce wallahi da ɗayan ne mai da ƙasa za mu yi murfi wallahi haka ya faɗa mu ya ce wallahi malam da mai da ƙasa za mu yi kai mu rufe mu tafiya mu mashi wannan yana kyautatawa yana badawa bayan haƙƙinka kuma zai ɗauko wani abu na ihsani ya ma shi kuma wancan ƙanƙamo ne haƙƙinka ma in ya shiga hannunsa sai abin da Allah ya yi illa ma dumta alaihi qa'iman ne to kaga wannan shine so daka ruwa tana haifar da hassada da gaba a tsakanin juna mai dukiyar da yake ba da dukiyarsa to zaka ga waɗanda ba su da shi ya zama musu wani masoyi kuma suna masa fatan alkhairi suna ma dukiyarsa fatan alkhairi a gefe guda marowaci kankamo wanda zumbuli shi kuma kullum tunaninsa shi ne Allah kamai asara, Allah ya taɓar da shi, Allah ya sa ya dawo cikin irinsu. Kaga wannan yana ciki. Waɗannan da wasu abubuwan, abu na ƙarshe shi ne ta yaya za mu magance wannan matsalar ta ruwa a cikinmu, a ɗaiɗaikunmu da kuma matakin al'umma gabaki ɗaya. Abu na farko shi ne tunatar da mutane ƙazantar ruwa da kuma jawo musu nassosa da ayoyi da ayoyi da hadisai da maganganun magabata waɗanda suke umarni da aikyauta kuma waɗanda suke ƙyamatarwa game da yin ruwa wato karantar da mutane da yi musu wa'azi a game da wannan kenan abu na biyu a ƙarƙashin wannan shine shi kuma wanda aka karantar da shi ya rika tuno da alkhairu kyauta ya rika tuno da munin rowa da irin sakamakon da rowa ke haifarwa a cikin al'umma abu na uku shine yawan ambatan tarihin masu kyauta malaman sun yi rubuce-rubuce akan abin nan aljud wal'ata ga sunan tarihin mutanen da suka zama al'asriya masu yawan kyauta a gefe guda kuma an yi rubuce-rubuce akan albukhala'u albukhala labarin maruwata da irin sakamakon da abin da ya faru da su imam al-khatib al-baghdadi a cikin littafansa akwai al-bukhala al-jahiz al-mu'tazili akwai littafinsa al-bukhala na ba da labarin ruwa da muninta da mutanen da aka siffanta su da ruwa to karanta labarin masu kyauta ka ji labarin yadda magabata suke kyauta da dukiyarsu to wannan yana da tasiri sosai abu na gaba shine koyi da ƴan uwanmu larabawa ni dai ina jinjina wa larabawa akan kyauta yanzu duk tsoron da larabawa suke ji na turawa da tsoron isra'ila da suke ji alal aƙalli za ka ga suna taimaka wa ‘yan uwansu filastina ko da a ɓoye ne ƙasar saudi arabia allah kaɗai sun irin gudunmu da take ba filastinawa ko a gani ko ka a gani wannan a mataki na duniya ƙasa da ƙasa kenan to kuma ka shiga ƙasashensu za ka ga mutum a ƙasashen larabawa an nuna min wani mutum a masar ɗan teburi yake da shi yana sai da kaya akwai ɗan Najeriyanmu da ya tafi daga nan yana karatu a can yana da iyalansa kuma yana karatu ya same shi suna makwabtaka da shi sai ya ce masa kai yanzu ka baro ƙasar ku ka taho nan karatu to wake ɗaukar nauyinka kaza kaza kaza kaza ya ce to don Allah in ka yarda don Allah duk wata zan riƙa baka junai ɗari biyar junai ɗari biyar a 2018 da na je masar a lokacin naira ashirin ne a kudinmu na Najeriya. Nawa kenan? Hmm? Ashirin so ɗari biyar nawa kenan? Ina wani raskwana? Dubu nawa kenan? Dubu goma? Dubu goma ko? Dubu goma mana. A matsayin dubu goman Najeriya ya ce zai riƙa bashi. Ashirin da biyar ga wata zai zo ya ƙwanƙwasa masa gidansa da safe ya ɗauki wannan junai ɗari biyar ɗin da ya alkawarin zai riƙa ba shi duk wata bai taɓa kuskure ba ran nan kai ɗan najeriya sai ka shiga kasuwa siyayya bayan ya baka waɗannan junai ɗari biyar ka ɗan tafi ka je ka ɗan yoce fa ne kawai yana zuwa yana rigawa yana tafiya kawai sai ya hango mutum a sai ya hango shi zaune sai ya zata yana jiran wani ne a sai ya tsaya kawai sai ga an zo ana siyayya yana miƙa siyayya a ɗan teburi haka me ba shi junai ɗari biyar amma ga kayan nan ina da za a tattara ba a san ko nawa ba ne ga dai sunan dai da gani dai ba jami mai ƙarfi sai ya zo ya same shi assalamu alaikum kaza kaza kaza kaza shi wani a nan kake ce ne ya aina ce nan ne wajen kasuwanci na ai ya ce shi ne duk wata kake ban junai ɗari biyar don Allah ka sake bani ce ba ni da tausayi kenan kawai sai ya fashe mushi da kuka shi kuma balaraba ya ce yanzu alkhairin da nake maka kake son ka hana ni samun alkhairi ka sani ko junai ɗari biyar ɗin nan da nake cirewa in baka ita ce dalilin da ya sa nima Allah ke samun albarka ya ce don Allah ka ka daina ansa ɗan teburi bege da shi a ƙasashen irin su sudan yadda ka ga sudan ɗin nan taro da aka mata Allah Allah Allah ya sa kawo ƙasar sudan za ka zo ka samu mutum da 'yan abubuwan da yake da shi tun watan shawwal za su fara ajiya shi da matashi zai rika bata wani dan abu ta rika ajewa har ramadan ya zagayo watan shawwal na na na bara kenan kaga shawwal zulqa'ada zulhijjati almuharram safar rabiul awwal rabiul thani jumada alula jumada alakhirah rajab sha'ban ramadan wannan tanadin na ramadan ne abinda za a riƙa shi ne na ciyar da masu azumi da shi da matarsa za su riƙa yi larabawa suna da wannan larabawa ba larabe ko ba sai kasashen da suke da wadata ba na buga mana misali da kasashen da suke ƙasa-ƙasa ne a wadata ba magana su saudi arabia ake ba mutum ya zo ya gayyace ka cin abinci a gida gidan shi ya haɗa maka abincin da mutum hamsin za su cinye ka kasa cinyewa ya fashe maka da kuka wannan ba bakon abu ba ne mutum ya zo ya samu ɗalibai a makaranta ya ce musu ya je makaranta ya ce a bashi mutum ɗari zai musu kyauta kyautar da take ta duk bashin da ma suke bi haka ake ba mu labari duk bashin da ka san ana binka ka faɗa zai biya maka to mu riƙa koyi da su mu riƙa jin labarurrukansu kuma idan Allah ya kai mu ƙasashen da muka ga irin alkhairin da suke yi suka dawo mu ma mu riƙa kwatantawa ba mu je kan shikenan mu ci shinkafa kaza shikenan ko mu share baki ba mu ma ne muka koyo na kwatanta haka wannan ɗabi'a ce mai kyau daga ciki daga ciki matsawa kai dan abin da kake da shi dan kaɗan ka fara gwadawa kana yin kyautar da shi domin ranar da kake da abu mai yawa baka saba ba da dan kaɗan lokacin da kake da kaɗan ba to in mai yawan ya zo ba za ka iya badawa ba mutumin da ke da naira ɗari aka nema aka ce a taimaka ya kasa cire naira biyar ko goma ya bada to da zai samu naira dubu ɗari da wuya iya bada naira hamsin saboda tuntuni bai kan shiru tarbiyya ba tarbiyya ake wa kai tarbiyya ake wa kai makwabtanka da kake rayuwa da su tasirin wannan sannan daga ciki akwai nuna wasu su riƙa yi mu daina jin nauyi in ka ce a yi wa wani ko ka ce a yi aikin alkhairi in ba a yi ba shi ke nan kai dai ka ce a yin shekaran jiya wani ɗan kasuwa ya noma kuma mai yawa shi kenan sai gashi yana zuwa sai na cewa wani a bakin masallaci sai na ce wani ya baka zabo kai baka kawo zakka ba ka dauka duk unguwan nan kowa mai kuɗi ne ko sai na nuna wani cikin masu masu mana gadi sai na ce ka bashi shi a ai bai bashi ba to nan da ya ce mishi su zo su tafi gida ban san ko me mishi ba ya bashi ko bai bashi ba dai ina jin da ya bashi to mu riƙa tunatar da junanmu akan wannan kaga wani yana da shi ko da kai baka da shi kaga wani na da shi kuma wani yana da bukata nuna mishi shi kace don Allah ya mawa na kaza a koya musu dan wani zubin wala ba sani kwanan nan wani matashi ne dukiya yake ce min shi bai san ana wakafi mutum ai yana yana da rai zai iya wakafi ba ku duba kuma magana bai san bai taba sanin mutum yana da rai zai iya yin wakafi ba shi ya zata sai mutum ya mutu wani ya mai abin da ya fahimci shine wakafi a musulunci in wani ya mutu wani ya ma shi haka ya ce wai shine wakafi to kaga tunasar da shi abu na ƙarshe shine ƙoƙarin kafa jam'iyyu na irin gudunmuwa ba da gudunmuwa ga juna ɗin nan abin da ake cewa a takaful lishimai kula da ku iku iku a ma'aikata ko a kasuwa ku sa wa kanku wata ƙa'ida cewa za ku riƙa tara wasu kuɗaɗe domin gudunmuwa ga wasu, ko da ku ku ci gajiyarsu ba. Ya halasta ku yi naku ku iku iku ku ce to gashi za mu riƙa tara kuɗi don matsalolinmu a matsayin kishiyar insurance. Duk wani abu da ya taso namu za mu riƙa ɗiba a cikin wannan kuɗin duk wanda abu yake da buƙata ko wata asara ta faɗa mashi ko kuma yana da wata buƙata sai a masa. in kuma ku kuna jin kun fi ƙarfin haka kuna da dukiyar to ku rika tara waɗannan dukiyoyin domin yi wa wasu hidima ku rika yi koya wa yara da suke tasowa na san da za ka ga iyayenmu in za a tafi masallacin juma'a sai a ba mu sile-sile ko a ba mu sisi-sisi ko kwabo a ce gashin mun je mu sa a masallaci kaga tun kana tasowa kana dan karami yaro yana dan karami an koya masa wannan mu tarbiyantar da yayan mu akan wannan watakila mu kamo raba wannan ko mu wuce su eh bare da gaske mu rika koya wa yayan mu mu rika cire musu wannan dabi'a ta ruwa koya musu a cikin gida mahimmancin wane ya samu wane bai samu ba wane ya ɗauki nashi ya ba wane duk wannan in mun yi wannan da izinin Allah Allah zai taimake mu mu fita daga wannan ɗabi'ar wadda yanzu take ta ƙaruwa a cikinmu kuma daga cikin abin da ke zigata har da irin halin da muke shiga na ƙasa wannan yanayin da ake ciki na matsin rayuwa yana ƙara sa mutane wasu waɗanda dama akwai ‘yan ruwa-ruwa a cikin zai su ƙara doɗewa ta fi bayyana lokacin da aka yi cashless policy ƙwai da gaske sai mu ci kenan da an zo an ce mutum ya bada sai ce to ai ba ba kun san yanzu cashless aka yi da wani mai bara ya ce alhaji a taimaka ya ce ai ka san yanzu ba ba kuɗi a hannun an sa cashless cashless policy ake ya ce alhaji ai ina da money point ina da account gashi ya ƙure shi mai bara to Allah shi kyauta Allah shirye mu ban sani ba an ce dama ka ba za a wuce haka ba kuma to dai abin da muka yi Allah shi ba da lada Allah ya ba mu ikon gyarawa dukkaninmu gabaki ɗayanmu Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da ba mu ikon yin amfani da damammakin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wannan ruwa ba fa sai ta dukiya ba kawai ya rufe da wannan har da ruwan mukami kana da ofis ɗinka da zaka iya yi wa mutane alheri ka ɗauki wasu aiki ka ƙi ruwa ne bala'in ta bai gaza bala'in ruwa da dukiya ba ruwa da ilimi ruwa ilimi haƙi karantar da mutane kana da ilimi ruwa ce ƙware da gaske kana da wani matsayin da za ka iya magana kan wani abu kai gum ana wani abu na faruwar da in kai magana za a samu sassauci kai kayi ruwa ka cutar da al'umma to Allah shi kyauta Allah ya raba mu da wannan mummunar ɗabi'a ta ruwa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh